بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa domin ci gaba da daura da muke gudanarwa ƙarshen kwamitin wato matasan sunna na jubis damba a wannan daura cikin littafin sulamul usul ila mabahithi ilmi usul na babban malami ashek alhafiz bin ahmad alhakami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa li jami'il muslimin a karatunmu na baya a zama na takwas ko mun tsaya akan baiti na 61 a في ثلث الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويوقي السائل أنا ما كذا أكو بيتنا ستين أكو آه وانا شين زمانا ترى cikin wannan daura insha Allah ta'ala za mu tashi wa annahu ya ji'u yau malfasli kama ya sha'u na.
قال الناظم رحمه الله وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل نعم يعني وأنه يجيء يوم الفصل كما daga cikin sifofin ubangiji bayan siffa ta sauka da yake yi a sulisin dare na ƙarshe, to, siffa ta gaba ya ji'u yana zuwa, ma'ana ja'a ya zo ko? Ya ji'u shi ne fi'ili mubari'i na ja'a ya aci, yana zuwa, Ubangiji yana zuwa, yau malfasli ranar tashin alƙiyama, kama ya sha'u yadda ya ga dama, zuwan nan ya dace da shi, da yadda ya so, lilƙaba'il adli domin hukunci wanda ke cike da adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan kalma ta maji ko kuma itiyan zuwa, to haka take, ahalu suna wal jama'a suna fassara ta kamar yadda ta zo, ba tare da an tsaya an yi wani kwana-kwana ba, Ubangiji zai zo. wani irin zuwa sai su ce itiyanun yaliqu bi jalalihi zuwa ne da ya dace da girman Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya san yadda zai zo din in ka ce da kafafuwa ko da yane ne ko da yane ne ba haka Allah ya ce ba kawai zai zo mun gane ko Allah madaukakin sarki zai zo akwai ayoyi da suke nuna mana Allah madaukakin sarki zai zo ran tashin alkiyama yayi sakamako a mutane daga ciki waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo ran tashin alkiyama tare da mala'iku su ko mala'ikun za su zo safu safu safu kaza su zo wannan safun su zo wannan safun su zo na mala'iku wannan shine zuwa na ubangiji subhanahu wataala bayan wannan aya akwai wasu ayoyi kamar wata aya هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر الله زي زو أران تاشن القيامة ملائكة ذا سزو ذا أي ساكمكو هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك akwai abin da suke jira ne har sai ubangiji ya zo ko kuma wasu ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji sun zo wannan akan ce zuwa waɗanda ba ahalus sunna ba sukan ce ja'a amru rabbika umarnin ubangijinka ne zai zo haka ya faɗa ba haka ya faɗa ba ya ati yawmal fasli zai zo ranar sakamako akwai hadisai da dama da suka zo akan abin da ya shafi ceto na ranar tashin alkiyama akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da makamantansu wanda muttafaqun alaihi ran tashin alkiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gama sakamako, idan ya gama sakamako sai a ce liyal haƙ kullu ƙaumin bima kanu ya abudun, kowa su je su bi abin da suke bautawa fa yatba'u ashabu shamsi ash-shamsa wa ashabu al-qamara al-qamara wa ashabu an-nara an-nar wa ashabu at-tawaghit at-tawaghit kowa zai bi abin da yake bautawa mai bautar wuta ya buta mai bautar rana ya bi rana mai bautar farin wata ya bi farin wata mai bautar wani ɗaguti ya bi wani ɗagutinsa sai ya zama saura musulmai su kaɗai sun saura a faya baka fata baka hadihil umma fi ha munafiquha sai ya zama al'ummar annabi Muhammad ta saura tare da ita akwai munafikai a ciki su ma ba za su je ko ina ba za su tsaya a matsayin ba sa bautar gunki ba sa bautan rana ko farin wata za su tsaya cikin musulmai manzo Allah ce sai su tsaya sai a tambaye su a ce ah ko kuma me kuke jira bayan kowa ya tafi ya kama abin da yake bautawa musulmai za su ce mun rabu da su tun a duniya dama mun yi baran-baran da waɗancan mutanen tun a duniya kuma yau muka fi cancanta muka fi son a ce ba ma tare da su sai a ce me kuke jira to sai ce muna jiran ubangijinmu sai ya zo idan ya zo za mu gane shi, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zo, daga ya zo sai ce ana rabbukum fa ya ƙulu na an tarabbuna, kai e zai ce ni ne Ubangijinku za su ce kai ne Ubangijinku. A wasu hadisan zai zo musu fi gairi suratin lati ya arifuna ha, a wata sura da ba su san Ubangiji da ita ba. Ubangiji zai zo musu a wata irin sura da ba a ba su labarin wannan sura ɗin ba ran tashin alkiyama za a ce ga ubangijin ku siffarsa kaza kaza kaza ko kuma za a musu ilhama to amma surar ba irin wanda aka musu ilhama ɗin ba zai zo a wata sura sai ce ana rabbukum sai su ce a'a ba mu yadda ba ba kai bane ubangijin mu muna nan a nan gurin daram dakam har sai ubangijin mu ya zo sai ubangiji sai ya sake zuwa musu a surar da suka sani sai su ce an tarabbuna kai ne ubangijinmu fa yasjudu lahu sai a masa sujada duk musulmi zai masa sujada a man kana ya abudullaha sum'atan wa riya'an da wanda yake bauta ma Allah dan riya dan a gani da wanda yake bauta ma Allah ikhlasan kowa zai sujada fa yazhabul munafiqu kai ma yasjudu fa ya'udu zaharuhu tabaqan wahidan munafiki zai durkusa ya lankwashe zai yi sujada sai ya yi mutuwar soja. Mun san mutuwar soja ko? Sabakan wahidan yadda ka san itace haka zai faɗi ba zai iya sujada yadda ake sujada ba. Saboda me a duniya bai yi sujada ga Allah maɗaukakin sarki ba. Waɗannan hadisai suna nan da dama da suke nuna cewa Ubangiji zai me zai zo ranar tashin alkiyama za a yi sakamako tsakanin bayin Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقبل للقضاء الأجلي أدلي نعم
قال الناظم رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار
تقوى كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبحام
رؤية حق رؤية حق ليس يمترونها كالشمس سهوا لا سحاب دونها نعم تقوى وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحج وحجبوا أعداؤه وحجبوا وحجبوا أعداؤه ممتاز نعم malam yake cewa wa annahu yura lalle kuma shi ubangiji yura za a ganshi bila inkari wannan ba wani musu cewa za a ga ubangiji amma ran tashin alkiyama a ina fi jannatil firdausi bil absari a aljanna kallo wanda yake da idanu za a masa kallo da ake kallo na ido za a ga ubangiji wannan baiti abin da yake nuna mana ɗan aljanna za su ga Allah ran tashin alkiyama a aljanna malamai na tafsiri sun fassara faɗin Allah madaukakin sarki lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka yi aiki mai kyau suna da alhusna shine gidan aljanna wa ziyada da ƙari ya zo a cikin hadisi az-ziyadatu hiya ru'yatu ila wajhi rabbina subhanahu wa ta'ala ziyada ƙari da za a yi wa masu imani shine su kalli Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala a haka kuma Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ‘yan aljanna duk abin da suke so za su samu, duk abin da karaya a zuciyarka, ina so na samu kaza, za ka samu, ina so daga nan na furka kamar tsuntsu, sai kawai ka ga ka furka, ina so abu kaza ya zo min, zai zo maka, duk abin da karaya kake so za ka samu, naka ne, sai Allah ce waladaina mazid kuma muna da ƙari, ƙari a nan gurin shi ne mai arru'uyatu ila wajen rabbina subhanahu wa ta'ala, a kalli Allah subhanahu wa ta'ala a gidan aljanna. a wannan shine kallo da za a yi ma Allah maɗaukakin sarki a gidan aljanna. Kullun yarahu, kowa zai gan shi ru'uyatul iyali a kallo na idanu, kama a tafi muhkamil Qur'ani, kamar yadda ya zo a cikin ayoyin Alƙur'ani wanda muhkam, idan aka ce muhkam, ayar da kawai ƙararraga ta nan a fili fassaranta ma'anarta ya fito fili. Mun gane ko? Wannan shine ma'ana muhkam. to ayoyin da suke nuna cewa za a ga Ubangiji ba kwana aka yi wajen fassara su ba, haka suke, daga cikin ayoyin nan akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki wujuhun, yau izin, nazira, naziratun, ila rabbiha, nazira, wasu fuskoki ran tashin alkiyama suna haske, saboda me suke haske, ila rabbiha naziratun, saboda suna kallon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wasu sun yi ƙoƙari su juya fassarar nazira cewa ba kallo bane jira ake nufi saboda nazar yana ɗaukar ma'anin jira a harshen larabci kamar yadda bilqisu tace wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'ul mursalu zan musu aika zan aike su da kyauta su kai wa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam fa naziratun sai na jira kun ganin jira ake nufi bima yarji'ul mursalun na gadda me ‘yan aika za su zo, fantaziru, inni ma'akum minal muntazirin, ku jira, ni ma zan jira tare da ku. Wannan duka ana nufin nazar, amma a nan nazar tana nufin kallo, saboda me, an faɗi ala ɗin ta kallo, abin da ake kallo da shi, da me ake kallo? Da ido, ido yana ina? Fiska, Allah ce wujuhun, yauma izin, nazira, wasu fuskoki suna kallo ranar tashin alkiyama. ila rabbiha zuwa ga ubangiji malamai suka ce idan nazaru yayi ta'addi da ila yana nufin kallo fal yanzuril insanu ila ta'amihi dan adam ya kalli abincinsa wannan kallo ne ake nufi ka kalle shi da ido kuma kai la'akari mun gane ko to haka wannan ma wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira ayoyi da suke nuna kamar kore kallon Allah subhanahu wataala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir hal kallo gani baya riskan Allah wa huwa yudrikul absar Allah shi yake riskan ganinka wa huwa latiful khabir shine latif wanda ilimin sa yana kutsawa ko ina shine ma'ana latif khabir mai ilimi wasu malamai sai suka dauki ko wasu musamman wanda ba ahlus sunna ba sai suka yi kafa hujja da wannan aya cewa ba a ganin Allah madaukakin sarki saboda saboda ya ce la tudrikuhul absar wani mutumi yazo ya samu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana so ya kafa masa hujja da cewa la tudrikuhul absar ba a ganin Allah madaukakin sarki sai yace bari na maka tambaya hal tara samaa kana kallon sama sai yace na'am hal tudrikuha kullaha shin ka riske ta gabaki ɗayanta da ka kalli sama iya abin da zaka kalla ka kalla amma ka ga sama gaba ɗayanta? Eh, ba ka ga sama gaba ɗayanta ba. To idan aka ce idrak kuma shi ne ma'arifati shai'i alama huwa alaihi, ka fahimci abu, ka ga abu yadda yake gaba ɗayansa ciki da wajensa. An isa a yi ma Allah maɗaukakin sarki haka? Ba isa ba. Ya ce, to wannan shi ne ma'ana la tudrikuhul abasaru wa huwa yudrikul abasara. Mun gane ko? Haƙe kallo baya riskan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki shi yake riskan kallonka, kallon naka ma yana kallonsa, balle kai kuma mai kallo ɗin. Mun fahimci wani ko? ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah shi ya san ha'incin da ido take idan ka kadan yi if, eh, kadan ifta ido a wani to Allah ya sani mun gane ko kana kallon wani abu na haram da haramun ne ka kalla ba wanda ya san kana wannan kallon to Allah ya sani to shine ma'ana la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir a ayoyi kenan kun ga da suka zo suke nuna cewa za a ga ubangiji subhanahu wata'ala ayoyi ne muhkamai babu wani wato tawili a cikin su Allah ya ce yahiyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su ranar da za su haɗu da ubangiji shine ayi sallama imamu shafi ya ce la budda lil liqa'i min ru'ya in aka ce an haɗu to akwai kallon juna akwai kallo za a ga ubangiji kenan mun gane ko yace yauma yarawnahu ranar da za su ga ubangijin su subhanahu wataala to shine sai Allah ya jefa musu kalma ta sallama a ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku wa fi hadisi sayyidil anami min ghairi ma shakkin wala idhari haka kuma a hadisan manzan Allah shine sayyidul anam shugaban mutane gaba daya min ghairi ma shakkin ba wani kokonto wala ibhami kuma maganar bata buya ba a fili karara take cewa za a ga ubangiji subhanahu ta'ala ranar tashin alkiyama kamar yadda yazo a cikin hadisai da dama da gaske akwai hadisin jarir bin abdullah marfu'an manzan Allah wata rana suna tare da sahabbansa sai ce innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tubamuna fi ru'yatihi za ku ga ubangijinku ranar tashin alkiyama kamar yadda kuka ga kuke ganin wato farin wata daren 12 13 mun gane ko 14 idan wata ya kai 12 13 14 a wannan dararrakin za ka gan shi ya fito sosai akwai wanda zai na laluman wata kamar ranar da aka wata ya kama? A ce yau wata ya kama, yau ɗin da muke tsammanin za mu ga wata. Yaya ake neman sa? Sai an tsaya ana ta lallaikawa ko? Amma idan wata ya girma ya kai sha biyu, sha uku, sha hudu ba. Kowa zai gan shi ba sai kana ta tambaya ina yake ina yake ba. Shi ne latu ba mu na fi ru'u ya ciki. Ba sai ka zo kana tsayawa gefe da ɗan uwanka kana cewa nuna mun shi ba. to haka za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama. Wato, me ake nufi? A fili za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisin Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, shi ma muttafaqun alaihi, anna na san ƙalu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wasu mutane suka ce wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, Ya Rasulallah, hal nara rabbana, ya manzan Allah, shin za mu ga Ubangijinmu yau malkiyama ranar tashin alkiyama? Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, hal tubaru na fi shamsi, laisa duna ha sahaf, shin kuna shan wahala wajen ganin rana idan babu gajimare a sama? Ga rana ta yi ba wani gajimare ba komai, za kuna shan wahala wajen ganinta? Ƙalu la ya Rasulallah suka ce, a'a, muna ganinta ba wani shan wahala. qala fa innakum tarawnahu kadhalika manzo Allah ce to hakan nan za ku ga ubangijinku ranar tashin alkiyama wannan shi ma hadisi ne ingantacce tunda an ce muttafaqun alaihi a shine mala yace ru'yat haqqin laysa yamtarunaha kallo na gaske babu shakka yamtarunaha ay yashkunaha babu shakka a ciki kashamsi kamar yadda zaka ga ranar sahwan sama tana wartsake la sahaba dunaha babu gajimare da ya tare ta to haka zamu ga ubangiji subhanahu wataala mas'ala ta gaba game da ganin ubangiji subhanahu wataala ko ta karshe da malam ya kawo yace wa khussa bi ru'yati awliya'uhu an kebance kallon ubangiji an kebance waliyan Allah da kallon ubangiji waliyan Allah za su ga ubangiji subhanahu wataala kallo na musamman kallo na jin daɗi, fadilatan domin falala ga bayinsa, wa hujibu a ada'uhu, amma abokan gabar Allah an keɓance su, an sha makance su ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba. Wani ya zo cikin suratu wa mutaffifin ko kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun Allah ce ku saurara akai tsawa innahum an rabbihim lalle su masu saban Allah game da ubangijinsu za a sa musu hijabi ba za su ga Allah ba nan ma malamai suka ce to idan har aka ce an yi ukuba a masu saban Allah kafirai ba za su ga Allah maɗaukakin sarki ba to me yake nuna mana mumine za su gan shi kenan mun gane ko suka ce ba wata fa'ida a ce su ba za su gani ba kuma ba wai ana nufin mumine za su gan shi ba in har ba wanda zai ga Allah to me za a ce kafirai ba za su ga Allah ba mun fahimci wannan wannan ukuba ce da haka kenan wanda ba za a musu wannan ukubar ba za su ga wa za su ga Allah subhanahu wataala kun ga wannan aya ita ma ta fito karara muhkama ce cewa me Allah madaukakin sarki ana ganin sa ranar tashin alkiyama na'am
قال الناظم رحمه الله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول
نمرها
نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتدت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل yayi na'am a gashi lokaci ya dan so yayi ko amma bari mu fassara waɗannan a dunkule wa kullu ma lahu min as-sifati yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa mu fahimci wannan duk wani sifofi na Allah madaukakin sarki in aka ce masifa ce ta Allah kamar zuwa da muka faɗa kamar me sauka kamar za a ga Allah maɗaukakin sarki, Allah yana magana, Allah yana ji, yana kallo da makamantansu, asbataha fi muhkamil ayati, da Allah ya tabbatar ma kansa a cikin ayoyi waɗanda suke bayyanannun ayoyi, babu wani shakka a ciki, in dai ya zo a cikin Alƙur'ani kenan, mun gane ko? Sifa ce ta Allah ta zo a cikin Alƙur'ani, au sahha ko ya inganta, wannan mu kiyaye wannan, sai ya inganta. fi ma qalahur rasul cikin maganganun da aka ce manzon Allah ya faɗa idan manzon Allah ya faɗa aka ga hadisin ya inganta fa haqquhu taslimu to haƙƙin wannan suna ko sifa ta Allah shine mu miƙa wuya wal qabulu mu karba mu ce mun yarda suna ne na Allah tunda hadisi ne ingantacce ko kuma aya ce ta alqur'ani ta tabbatar da wannan sifa ko kuma wannan suna din mun fahimci wannan ko kun ga Allah yana sauka hadisi ne ingantacce a sulisin dare na uku hadisi ne ingantacce to haƙuhu at-taslim wal qabulu hakkin wannan sifa din mu miƙa wuya mu kuma karɓa mu yarda cewa suna ne ko sifa ce ta Allah numirruha hakan nan zamu fassara ta sarihatan yanda ta zo keke da keke mun gane ko ya aci zai zo yanzilu yana sauka yabhak yana dariya mun gane ko ya tabassam yana murmushi duk waɗannan sifofi idan suka zo game da Allah haka zamu fassara su yaghdab Allah yana fushi mun gane ko duka haka zamu fassara sarihatan keke da keke karara kama atat kamar yadda ta zo ma'atiqadina bima lahu tabat kuma tare da i'tiqadin game da abin da wannan sifa ta kunsa na kamala duk abin da sifa ɗin nan ta ƙunsa na kamala, to haka za mu jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Min gairi ta harifin ba tare da an juya ba, mun gane ko? Ka juya fassara, wala ta'atilin ko kuma musawa ka ce babu shi ne ta'atil, ka sarayar da abin ka ce babu, Allah ba shi da hannu. Allah ya ce yana da hannu, sai ka ce ba shi da hannu. Mun gane ko? Ka ce ba hannu ba ne, shi ne ta'atil. Wa gairi ta ko kuma siffantawa, Yahudawa suka siffanta Allah suka ce yana da hannu, amma sai suka ce mai magalula, mun gane ko? Ba tare da ka faɗi siffar hannun ba, ko yaya hannun yake ba, wala tamsil ba tare da ka kamanta ba. Wannan shine aƙida ta ahlus sunna wal jama'a. Mu yarda, mu fassara shi yanda yazo, tare da ɗaukan duk wani abu na kamala game da wannan siffa ɗin, ba tare da an canja fassara ba ba tare da an sarayar an ce ba haka bane ba tare da an kamanta ko an kwatanta ko an misalta ba mun fahimci wannan ko zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai da wannan muka zo ƙarshen zama na tara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh